da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu faɗin gaskiya ko mun dadin ta zuye wa ƙarya ko mun dadin ta Allah ba ka ilimi mai amfani jiya mun tsaya cikin suratul rahman aya ta hamsin da arba'in da biyar yau kuma insha Allah cikin hukuncin Allah za mu tashi aya ta 46 yau muna sha biyar ga watan biyar ko ga watan ramadana hijira a nabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas malam fale ta fafa ولمن خاف مقام ربه جنة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى أولنا آية من كلمة درجة ومن جد يكتوى لمن خاف مقام ربه جنتان ibn shauzab da aba al-qurasani suka ce wannan aya ta sauka ne ai wali man khafa maqama rabbih jannatan cikin sha'anin abubakar da siddiq ibn abi hatim da sauran malamai suka ce ta sauka ne ga wannan mutumin da yace a kona shi wani bawan Allah ne saboda tsoron Allah da ya ga lokacin mutuwar shi ya yi sai tattara iyalansa yaransa ya ce musu to idan na mutu ku kona ne suka ce ni yasa ya kai baba ya ce saboda idan allah ya kama ni ba zan shi da kyau ba ina tsoron ubangiji ya kama ni ina tsoron gamuwa da allah aka mishi aka kona shi aka zuba rabin tokan nashi cikin ruwa rabin tokan aka zuba ta cikin iska kuma sai Allah ya tattara shi sai gashi a gaban Allah ubangiji ya tambaye shi ya ce me yasa kai haka ya ce ya Allah tsoron ka nake sai Allah mai gafara ya sanya shi aljanna wata ruwaya ɗaya daga ciki abdullahi dan abbas da wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waliman khafa maqama rabbihi jannatan kamar yadda abu da za a yi ce mazala ya karanta wata rana waliman khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya tsoron gamuwa da ubangijin shi to Allah zai ba shi aljanna gidan aljanna biyu قلت أبو درداء سيتي سيتي يا من زن الله وإن زنا وإن سرق هدى زنا يكتاتا قال ولمن خاف مقام ربه شنتان النبي يتدي دوان دي جسوران كمواد أبنجي إن شاء الجنة زي شنا فقلت أبو درداء يتهينتي وإن زنا وإن سرق هدى زنا يكتاتا annabi ya sake maimaita wannan aya wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa qultu wa in zana wa in saraka ya rasulullah ko da ya zina ya sata ya manzon Allah sai annabi ya ce mishi wa in ragima an fi abi darda ko da abu darda bai so ba wannan mutumin sai ya shiga aljanna ubangiji ta'ala abin da yake so a tare da kai ka ji tsoron shi idan ka ji tsoron shi lalle ne akwai masu sabon Allah to amma mahi waɗanda suka zamanto masu kuskure babba su ne waɗanda suke mujahara masu bayyanar da sabon Allah a fili ba kumiya ba tsoron Allah su bayyanar da sabon Allah su ma'ana abu biyu ne gashi Allah ya hana kuma gashi kamar suna koya ma wasu daga cikin mutane ne shi yasa annabi ya ce kullul خطاؤون معافا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا المجاهدون kowane mai kuskure ana mai rangwame wanda wanda yake mujahara ma'ana mai bayyanar da sabon allah shi a hili allah shirya da mu annabi alaihi salatu wassalam ya fi koda hancin abu darda zai dumiya a ƙasa wannan mutumin da yake faɗi sai ya shiga aljanna sannan kuma kan mutum ya yi sabo ya ce ai ya halatta to wannan shine ma babban haɗari kana ko da ka yi sabon ka tabbatar da cewa ka saba ma Allah Allah bai so kuma ka tuba nan take da gaugawa to wannan shine wanda Allah subhanahu wata'ala yake so ai idan ba za ka yi wato abinda ubangiji yake jin daɗi idan ba za ku yi sabon ma ku tuba zuwa ga Allah to Allah zai hallaka ku ya kawo masu sabo wanda suna tuba babban abin da ubangiji yake so shine tuba bawa ya ji tsoron Allah ya tuna Allah ya ce kai kada Allah ya kama ni da zunubin wannan yayi takar yana ta jin tsoro ya tuba ga Allah to haka ubangiji subhanahu wataala yake so kamar yadda aka bada labarin yadda ubangiji yake jin dadin idan bawan shi ya komo gare sa kamar mutum ne a cikin daji yana tafiya da raƙumarsa ko taguwarsa a samanta akwai ruwan shi da abincin shi da guzurinsa da kayan yakin shi ma saboda haka ya sabka daga samanta ya ta iya huta bisa kan cikin wata inuwa daga kan da yake sai nemi taguwa sama ko ƙasa kuma daji ne mai baya wuyar tahiya sannan gaba ma wuya ruwan shi a tare yake babu wata rija wadda zai gani a hanya babu wasu mutane da suke kai kawo ballantana su aga zami sai dai bai kauna ya ce kawai mutuwa zai ya koma ƙarƙashin itaciya ya kwanta yana jiran wato mutuwa ta zo masa yana cikin haka da ya juya sai ya ga taguwar shi ta dawo to kaga wace irin murna ce wannan mutumin zai zai ji daɗi ya farin ciki ya murna to shi murna tashi ma sai da ta kai shi ya kama zimam annabi ya ce lizamin wannan taguwa tashi kowace akalar taguwa ya ce kai Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka akhba'a min shiddatil farhi annabi ya ce kuskure saboda tsananin farin ciki to farin cikin da ya sa mutum yayi wannan magana ai ba karamin farin ciki bane to Allah yana farin ciki yana jin daɗi ga bawa idan ya bata sannan ya koma ga ubangijin shi subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wasu ayoyin alamomi ko kuma ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa zawata afnan wannan aljannai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma abuta aksan reshi annabi alaihi salatu wassalam a wata ruwaya yake cewa wato wannan aljannar inuwarta reshe guda na inuwarta mahayin doki ya hau bisa kan dokinsa ya yi sukuwa ba karamar tahiya ba sai ya shekara uku bai kai ba ƙarshen inuwar wannan itaciya gusun ma'ana reshen nata ɗaya to allah zai ba 'yan aljanna wannan itaciya fa bi ayi ala rabbi kuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangijinku ne kuke karatawa fihi ma ainani tajriyan a cikin wannan aljanna guda biyu akwai idanu na ruwa marmaro na ruwa waɗanda suke gudana ba sa tsayawa kullum idan ka matsa za ka samu ruwan wannan babu wani a ce maka ai ruwa ya tsaya da sauransu wato ni'imar aljanna ba ta yankewa fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangijinku ne kuke karyatawa kamar yadda annabi a cikin hadisin da wato abubakar asma'u binta abubakar ta zo da shi ta ce ta ji annabi yana cewa hadisi ne sahihi yana cikin tuffatul ahwazi sharhin wato jami'ar sagir ko jami'ar kabir na imam turmuzi rahimahullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce siru fi zillil fanan min harrakib mi'ata sana aw qala yastazillu fi zillil finan منها مئة راكبا فيها فراش الذهب كأنها ثمرها كلال النبي كتوى باوي شكرا أكو وما wanda yake mahayin doki zai yi gudu ya yi sukuwa cikin wannan inuwa sai wato ya yi shekara ɗari bai kai ƙarshen ta ba ko kuma ya yi shekara ɗari a cikin wannan inuwa reshen ɗaya wanda aka ba dan aljanna kuma wannan gida ne na mutum sannan kuma wannan shi zai nuna mana cewa aljanna hawa-hawa ce wata aljanna ta yi wata kamar ita wannan aljannai fihi ma ainani tajriyan wali man khafa maqama rabbih jannatan ita an gina ta ne da zinariya da azurfa sannan zawata afnan ita kuma tana da ma'abucin itace da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min dunihi ma jannatan sannan kuma bayan su akwai gidajen aljanna guda biyu wannan gidajen aljanna Allah ya ce fihi ma ainani tajriyan ko a cikin su akwai idanu na ruwa wanda suke gudana da Allah ya ce kuma da wasu ayoyin ubangiji ne kuke karyatawa su ne ma ce kuke karyatawa fihima min kulli fakihatin zawjan a cikin aljanna akwai dukkan ababen marmari kuma sinfani iri biyu Allah subhanahu wataala ya sanya su fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wasu ni'imomin ubangiji ne kuke karyatawa na'am متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى لجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى ya ba da labari ko yana ba da labarin 'yan aljanna da yadda aljanna take ni'imar da Allah ya shirya ma dan aljanna da irin kaya na jin daɗi da ubangiji ya shirya ma dan aljanna babu kwatankwacinsu wannan kawai misalai ne ake badawa don me don hankalin mu ya ɗauka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara ma dan aljanna abubuwa na jin daɗi fi ma fi ha ma la ainun ra'at a cikin aljanna ke da kai abin da ido bai taba gani ba ولا أذن سمعت كن بتبشي با ولا خطر على قلب بشر ko mutum ma ya ƙara jin daɗi a cikin zuciyar shi bai kai ba zai kai ba abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ma ɗan adam musulmi mai imani a cikin aljanna ubangiji ta'ala ya ce muttaki'ina suna kishingide ala furushin akan wasu shinhudu ba ƙwa'iruha min istabara cikin shimhudin allah ya yi su ne da istabarabi dibaji ko alharini wanda yake mai kabri wa shanar jannatai ne da sannan kuma da tsayen itace nunannu kuma a kusa wanda yake na tsaye zai iya cira ya ci daga cikin itaciyar aljanna wanda yake zaune zai iya cira ya ci kai wanda yake kwance ma zai iya cira ya ci shine subhanahu wata'ala ya ce kutufuha daniya ai ababan aljanna ɗiyan itacen aljanna kusa suke wa daniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila duka wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa ai itaciyar aljanna tana kusa ga wanda yake bukata tana kusa ga wanda yake dan aljanna sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fihinna ai a cikin wannan shimfudu shimfudun wannan nawa na 'yan aljanna qasiratu tarf 'yan mata waɗanda masu takaitar gani ma'ana ba su rumfe ido daga kallon wani in ba mijinsu ba min gari azwajihinna fala yarina shay'an fil janna ahsana min azwajihinna sannan kuma ubangiji ya sanya musu ba sa iya ganin wani abu wanda ya kyawun tamkar mazajensu na aljanna abdullahi dan abbas da qatada da aqa al-qurasani da ibn zaid suka rawaito wannan kalam ubangiji ta'ala ya ce lam yatmisunna ai wani daga cikin mutane insun mutum bai taba wato kwace budurcinsu ba qablahum tun gabaninsu wa'annan mazajen nasu wala jan wala kuma aljani ya taɓe su ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mata ne wanda aka yi na musamman ga 'yan aljanna kamar yadda Allah ya ce lamai kuma su wannan in sun kabla mu wala jan Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa sai Allah ya fara siffanta wannan 'yan mata na aljanna kyawansu da jikinsu da suturarsu da abubuwan da aka samu su na na ado da kuma halayyarsu gaba ɗaya kowane abu daga ciki abu ne wanda yake kyakkyawa sai Allah ya ce ka annahunna kyawansu idan ka gan su ka ce su alyaqut ne wal marjan wasu irin kaya ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi masu tsada wanda ake kira yaqut kamar kwalba wanda take kaskon karo wanda yake mai kyau murjani ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi abdullahi dan mas'ud wanda imam turmidi ya rawaito shi annabi yake cewa innal mar'a min nisa'i ahli aljanna la yura biyadu saqiha min wara'i 70 hulla min hurrir aw min harir hatta yura mukhaha annabi yake cewa ɗaya daga cikin matan aljanna waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yi su dan musamman dan aljanna ana ganin hasken jikinta ai bayadu sa'a hasken kwabrinta min wara saba'i na hulla bayan ado guda saba'in da ta ta ɗora wannan kaya ta sanya wannan ta sanya wannan amma duk da wannan kwabrin yana bayyana saboda kyallinsa da kyawunsa sannan hata yi har ana ganin kwabro kwabron jikinta kwabro yake gobe bargon jikinta ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi su dan kyawu lirajul min ahli aljanna zawjatan min hur al'ain kowane mutum dan aljanna sai an bashi mace biyu ta hur al'ain ala kulli wahida 70 hulla yura mukhasaqiha min wara'i thiyab kowace tana da abin ado guda 70 a kowane yini a kowane lokaci har ma ana ganin wato hasken kwabrinta daga bayan wannan wato kaya da ta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai siffata yan aljanna ya ce farkon zumara jama'ar da za su shiga aljanna za su shige ta ala suratul qamar ashe mutanen ma na duniya idan mutum zai shiga aljanna sai Allah ya canza shi ya yi ya zama mutum ne mai kyau sannan zai za a maida mu masu tsawo kamar tsawon annabi adam shi ne metir sattin cikin sama tsawon shi haka haka za a mai da kowane ɗan aljanna sannan a ba ka ƙarhi na wato mutane wanda suke manya-manya kamar guda arba'in a wata ruwaya sannan wannan wato ɗan aljanna baya neman wani abu na bukata a ce an rasa shi an samu da yana iya yin barci ma shekara ɗari yana iya wato kishingide shekara aru-aru babu kagewa babu wata murshiriya da ta wato mushi sannan babu wani tashin zahi a ce mutum ya sha tukari ya abin nan zahi ya taso mai to aljanna babu wannan sai jin daɗi kawai amma Allah ya yi ta ne ga wanda suke masu tsoron Allah sai annabi ya ce waɗanda za su fara shiga za su shiga huskokinsu kamar wata daren lailatul daren abidan badar ma'ana daren goma sha biyar kamar jiya wallati taliha ala dawi kawkabin durri wanda yake bin bayan su sune zai zamanto kamar mai tarmamuwa mai tsananin haske a cikin sama li kulli mar'in minhum zawjatan kowane mutum daga cikin yana da mata biya guda biyu sunani yura muka sake lima ana ganin kwabrin abin nan kwarugon kwabrinsu daga waje kwabrin kamar kaskon karau min wara ilham daga bayan nama wa mafi jannati a azabun a aljanna kuma babu wani gwamnu da za a samu a cewa ne bai da mata a yi tukaro-tukaro a kowanne daga ciki ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi mace guda biyu sannan allah subhanahu wata'ala ya ce haljar fabi ayi ala ya rabbi kuma tukarsu ba da wasu da wasu ni'imomin ubangijin ku da kuke karaitawa allah ya ce haljar za'ul insani illa insan shin sakamakon kyakkyawa ai baya zama zuwa sai kyakkyawa ne abu wanda yake kyakkyawa idan ka yi to sakamakon shi kyakkyawa abu mummuna idan ka yi sakamakon shi mummuna allah ya kare mu saboda haka allah ba mu aljanna kamar yadda wato annabi sallallahu alaihi wasallama adadin da yadda annabi ya nema allah ya ba shi aljanna saboda haka yan uwa musulmi ashe aljanna akwai kayayyaki na jin daɗi sakamako ne ga wanda ya aikata aikin alkhairi ya ji tsoron allah ya yi aiki shi yasa ubangiji ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaziban da wasu ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa na'am مدحمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونه ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقى متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام الله سبحانه وتعالى هاتان جنتان دون اللتين قبلهما من المرتبة والفضيلة والمنزلة بنفس القرآن wannan nassi na alkur'ani yana nuna mana cewa aljannar hawa-hawa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yan aljanna suna ganin yan uwansu da suke cikin wata aljanna daban kamar yadda mutum zai rika ganin karmamuwa a saman shi saboda nisa sannan kuma annabi yake cewa za a kira sahibul qur'ani mai karanta ƙur'ani a ce mashi ikra wa tafi kama kunta turattil fi duniya karanta kai sama kamar yadda kake karanta alƙur'ani a duniya ƙarshen masabkinka ƙarshen tilawa ka ta ƙur'ani kaga kenan mai ƙur'ani wanda ya hardace ƙur'ani a ranar kiyama bayan an ɗauki uwayen shi an sanya musu kambe shine hula irin wadda ake yi ta manyan sarakuna wadda aka yi ta da zinariya aka sassarka wato lu'ulu'i a ciki shi kuma wannan bawan Allah mai karanta Kur'ani wanda yake mahardacin Kur'ani za a ce karanta ya yi sama kamar yadda yake karanta a duniya yana karantawa yana sama ƙarshen tilawar shi to nan ne bagiransa ma'ana nan ne gurinsa nan ne ƙarshen aljannarsa to sai ubangiji ya ce wa min dunihi ma jannatan kuma bayan wa'intar aljanna da muka ji to akwai aljanna guda biyu sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa mu da hamatan ubangiji ya ce masu duhun wannan aljanna guda biyu suna da duhun iyan itace ma'ana khudur min shiddatir rai saboda tsananin ƙoshin wato itace da suka yi har gurin tsanwan ya ba da duhu ma'ana sun yi duhu itacen ba bi ayi ala irabbi kuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangiji ku ne kuke karaitawa fihi ma ainani na dhahatan a cikin wannan aljanna guda biyu akwai idanu na ruwa masu yawan zuba ai na dhah na dhahatan masu yawan zubowa ba sa yankewa mumtali atani wala tan qati'ani suna cike kuma kullun zuba suke ba sa yankewa ubangiji subhanahu wataala ya tanada shi ne ga wanda yake dan aljanna sai Allah ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wasu ayoyin ko kuma ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa fihi ma fakihatun a cikin wannan aljanna guda biyu akwai kayan marmari wa nakhalun da itacen dabino wa rumman da ruman a ciki fa bi ayi yanzu kamar misali an ce maka ruman kaka dauka ruman ne irin na garinku ko irin na wanda kake ci wani mai dauri wani guri a da zaki da sauransu a'a kawai Allah ya faɗi ne nau'i irin sa ne amma ɗanɗanan da kyawun da na ba iri ɗaya bane ubangiji ya tanada shi ne kawai walillahi masalul a'la misali babba yana gurin Allah subhanahu wata'ala kawai dai ya kama na basit don mu gane don wato kowa wa fi zalika falyata na fasil mutanafisun sai ubangiji ya ce fa bi ayi ala ya rabbi kuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangiji ku ne kuke karaitawa fihin na khairatun lisan a cikin aljanna akwai 'yan mata waɗanda suke masu kyakkyawan hali sannan masu kyawu ubangiji subhanahu wata'ala ya ce halin ba ka taba ce musu ba su yi abu su saba ma ko su ma gardama ‘yan matan aljanna kenan matanka Allah ce fihi ma fa bi ayi ala rabbi kuma tukazziban da wasu anemomi ubangiji ne kuke karyatawa hurun maksuratun fil khiyam suna wa'annan ‘yan mata suna da horaren idanu bakin kuma kirin maksuratun fil khiyam wanda an tsara su cikin haimomi suna jiran mijinsu kawai yanzu wannan wato kamai wato Allah subhanahu wata'ala ya tsara ma dan aljanna gurare daban-daban ga haima ga daki daga cikin aljanna har da kai dakin da daga waje ana ganin cikin shi daga ciki kuma ana ganin wajensa an yi shi da kaskan karau dan jin daɗin 'yan aljanna Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban da wasu ni'imomin ubangiji ne kuke karyatawa lam yatmis hunna insun qablahum wala jan mutum tun gabanin mazajen su na aljanna ko aljani bai taba shafar su ba fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangiji ne kuke karyatawa Allah ya ce muttaqiina ala rafrafin khudurin wa abqariyyin hisan suna kishin gide yan aljanna da matan na aljanna suna kishingide a saman matasayya shine rafraf hudur masu koren juna masu koren kama mana tsanwaye wa abqariyin hisan da kuma matallu ko a ce katifofi waɗanda suke masu kyawu wanda an yi su ne da kakkabran dibaji Allah ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa tabarakasmu rabbika dal jalali wal ikram madalla Allah subhanahu wata'ala a nan malamai suke cewa Allah ya yabi kansa ma dalla da ubangiji wanda yake ubangiji ma'abucin girma da kuma daukaka na'am بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم Allah subhanahu wa ta'ala bayan suratul rahman yanzu kuma mun shiga sura wadda ake kira alwaqi'a ita tana karantar da mu halayya ko kuma ranar tashin kiyama da kuma tabbas za ta afku tana gaskatar da lalle afkuwar tashin kiyama gaskiya ne hadisai da yawa sun inganta cewa duk wanda ya karanta wannan sura ko kuma annabi yake cewa shayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat annabi an ga hurhura kama guda biyu a geman sa aka ce annabi kai hurhura yace eh suratu hud da waqi'a da mursalat da amma yatasaalun da idha ash-shamsu kuwirat su ne suka sanya ni ne gurgura sannan daga cikin sahabbai ne suke kallon waɗannan surori menene a cikinsu waɗanda za su sa annabi ya gurgura sai suka lura da irin galibi fi ma ma'ana da kuma abin da ya shafi ayoyin da Allah yake cewa fastaqim kama umirt ka tsaya kamar yadda kai umarni ma'ana kada mutum ya zama to yana ma mutane umarni ku yi bi Allah ku bar wato saba ma Allah shi kuma ya zama to yana yi kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya lezamci karanta suratul waqi'a kowane dare lam tusibhu faqatan abadan ai talauci bai shafar shaha abada da cewa malamai suna maganganu akan hadisin to amma akwai surori waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan karanta su da dare idan annabi sallallahu alaihi wasallama zai kwanta kamar suratul isra'i shine da kuma irin suratul zuhruf da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karanta irin wannan surori ko dai neman tsari ko kuma wani abu wanda yake na hikima wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani farkon sura ubangiji fara bismillahir rahmanir rahim sai Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a idan mai abkuwa ta abku ai waqi'a an sanya mata waqi'a saboda suna ne na wato ranar tashin kiyama wanda take kwankwasa take abkuwa da sababin yin wata tsawa da ubangiji subhanahu wata'ala zai sa a yi idan an yi tsawa to mutane za su mutu wanda suke ragowa na duniya saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala zai ce limanil mulkul yau sai an shekara arba'in tukwan daga baya allah ce lillahi wahidil qahar babu kowa na cikin kasa sannan a yi busa mutane su taso sai ta yi a tashin kiyama wallahi sai idan mai abuwa ta abu laisa li waqa'atiha kadhiba ai game da afkuwarta babu ƙarya a ciki tabbas ne dahir sai ubangiji subhanahu wata'ala ya tarar da kiyaman wannan shi yasa Allah yake kira cikin wasu ayoyi istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la maradda fihi min Allah da fadar ubangiji ta'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' لو قدر الله ويوم يقول ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة wa huwa al-hakim al-khabir ayoyi da yawa suna bayani akan cewa tabbas akwai abkuwar ranar tashin kiyama zai abku sannan kuma Allah ya kiraye ta kiyama nan da sunaye daban-daban akwai al-qari'a al-haqa al-waqi'a al-qama sannan da yawma tubla sarair duka duka wannan sunaye ne na wato sun kai sunaye wajen goma sha takwas na ranar tashin kiyama wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kiraye ta da su sannan Allah ya ce hafidatun rafi'a ita wannan kiyamar za a ga tana kaskantar da wasu mutane a ranar kiyama kamar da su ba kowa ba fukafikin sauro ma yi su daraja a gurin Allah subhanahu wata'ala dafa a nan duniya su ne masu faɗa aji su ne masu girma su ne masu kama karya su ne suke abinda sai ga dama sai dubu tara tare za su zo wa'inda suke da ɗaukaka wanda an faɗi sunansu ma za ka ga kana shin ɗar to ubangiji subhanahu wata'ala idan ba su yi aikin kirki ba zai kaskantar da su mutane suna take su ƙarƙashin kawawun mutane a ranar kiyama sannan rafi'a za ta ɗaukaka wasu mutane wanda a nan duniya su ba kowa ba ne sai ya zo ya wuce ma ba a san ba ya wuce ya yi magana ba a ɗaukan magana shi ko ka gan shi a kowa gida ma ka kore shi wannan kuma ashe a gurin allah mutumin kirki ne to irin su za ka gani a ranar tashin kiyama allah ya ɗaukaka su su ne yan aljanna sai ubangiji ya ce idza rujjatil ardu rajja idan ƙasa ta rauraye abin da ke cikin ta raurayewa wannan maf'ul ne mutlaq eh رجا أي من فعل رجع أي رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا يا كواجر شحلو مفعول المطلق sannan idan aka nike dutse nikewa ita kasar idan aka rauraye ta kamar yadda ka san ana tankaɗe da tame haka za a rauraye wannan kasai da zamanto tana zaizayewa tana zauzayewa dutse yana fita a ciki sannan mutum dan adam yana fita da sauran dabbobi duk suna fitowa da aljanu shi kuma dutse Allah zai nike shi yas'alunaka 'anil jibal wa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta babu wani dutse a ranar tashin kiyama fa kanat haba'an mubassa zai zama to kamar kura abin watsawa wa kuntum azwajan salasa ko kuma za ku zamanto irin mutane sinfin mutane gida uku Allah zai raba mutane gida uku fa ashabul maimana akwai yan dama wanda suke dama al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala annabi ce galibin su wannan su ne yan aljanna wa ashabul mash'ama da wanda suke yan hagu ma ashabul mash'ama suwaye yan hagu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su ne a hagu din al'arshi wanda galibin su kuma yan wuta ne والسابقون السابقون da wanda suke gaugawa da rigai-rigai wajen aikin alkhairi Allah ce ula'ika al-muqarrab wannan su ne makusanta fi jannatin na'im a cikin aljanna da ni'ima na'am sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawdunah متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما والله تعالى أنا بار العبار وإن سكي الصادقين المقربين waɗanda suke gaugawa wajen aikin alkhairi makusanta ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce annahum su waɗannan su ne tullatun wasu jama'a ne min al'awwalina daga mutanen farko wa qalilun kuma kaɗan min al'akhirina daga mutanen ƙarshe wa qadita lafu malamai sun yi sabani a cikin biqaulil awwalina wal akhirin فقيل المراد بالأولين الاسم الماضية وبالآخرين أي عند الأمة هذه الأمة sannan wato suka ce ai kalilun faƙila almurad bil awwalin wanda ake nihi da na farko shine umamul madiya al'ummomi wanda suka wuce wa bil akharin wanda suke yan kadan su kuma su ne wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam hada riwayat an-mujahid wa hasan al-basri sannan annabi alaihi salatu wassalam yake cewa nahnu akhiruna sabiquna yawm al-qiyama mu ne na karshe amma kuma muna cikin sabiqaina a ranar tashin kiyama kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito su sannan sullatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ay shaqqa ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ay tayi tsanani ga ashaban annabi fa nazalat sullatu min al-awwalin wa sullatu min al-akhirin lokacin da aka ce sullatun min al'awwalin wa qalilun min al'akharin wasu jama'a masu yawa daga cikin mutanen farko da wasu ƴan kaɗan daga cikin mutanen ƙarshe sai sahabbai abin ya ɗauke musu hankali hankalin su ya tashi ya za a ce ƴan kaɗan daga cikin mutanen ƙarshe mu ne fa sai annabi sallallahu alaihi wasallama wato sai aya ta sarka Allah ya ce sullatun min al'awwalin wasullatun min al'akhirin wasu jama'a daga mutanen farko da wasu jama'a masu yawa daga mutanen ƙarshe sai annabi ya ce inni la arju an takuna rubu ahlil janna ina kaunar ku zaman to ku ne yan kar ɗaya daga cikin hudun mutanen aljanna sannan annabi ya ce sulus ahlil janna ko kuma ɗaya daga cikin uku mutanen aljanna bal antum annabi ya ce bar dai ku ne nisfu ahlil janna rabin mutanen aljanna aw shatar ahlil janna ko galibi yake yan aljanna ku ne wa tuqasimuna hunna nisfu sani kuma ku raba nisfi na biyu ma'ana idan aka raba yan aljanna gida biyu mun kwashe rabi guda sannan kuma rabin daya har da zamu zo mu raba tare da mutanen farko dan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su shiga aljanna Allah ya ce ala sururin yan aljanna suna bisa kan gadashi in an ce surur ana nihin jam'u ne na sarir as-sarir shine gado guda daya to surur ai ba gadaje ba gado guda ɗaya ba gadaje ne waɗanda suke masu yawa wanda Allah subhanahu wata'ala yayi su na musamman wanda idan kana son ziyara kai dan aljanna wannan gadan shi yake ɗaukanka a matsayin mota ko ya ɗauke ka a matsayin wato jirgi inda kake so zai tafi da kai ya kai ka gurin wanda kake so ku yi hira sannan lokacin da kaga dama sannan ya taho da kai ba tare da wani matuki ba kawai yana daga cikin abin da ake kira kun fayakun Allah ya halicce su don su yi hidima ga waɗanda suke 'yan aljanna wannan gadaje Allah subhanahu wata'ala ya yi su wato ga dan aljanna shi kadai sai ubangiji yake cewa ala sururin mauduna suna masa kan gadaje waɗanda ake an saƙa su da zinariya da azurfa ma'ana an yi sirka maki an gama su da zinariya da azurfa Allah subhanahu wata'ala ya kera su Allah ce mutaqiina alaiha mutaqabilin suna kishingide akan wannan gadajen suna fuskantar junansu wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan saboda jin daɗi sannan ya tufu alaihim wulidanu mukhalladun sannan yara waɗanda suke na har abada dindindin yara ne ƙanana Allah ya halitta ya sanya su aljanna ba sa canzawa kullum a yaran su suke sannan kuma ba kasammai bane masu tsafta ne wannan yaran suna yawo cikin aljanna suna ma 'yan aljanna hidima bayi ne na mashi'a Allah ya su yawon da me suke Allah ya tafi akwabin da koguna wa abarika da munjallai wa ka'akin da kofaye min ma'in na ruwa wanda yake na giya Allah ya ce la yusaddauna fi anha ba sa rawar kai idan sun sha wannan giyar wala yunzafun sanan hankalin su baya tashi ma'ana hankalin su bai gushewa su yi maye har suna faɗin wasu abubuwa ko mutum ya bawali ma a wandansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan shine la yusaddaun anha wala yuzun fakihatan mimma yatakhayyarun da kuma ababen armarmari wannan mutum ya zaɓa ba kowane ba za a kama a ce ci wannan a sai abin da ka zaɓa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala zai umarni a kama ka ko kuma ka ganshi a gabanka wala hame tsairin mimma yashtahun da naman tsuntsu da abin da dai kake so kowane irin tsuntsu ne kake so to ubangiji subhanahu wataala zai baka shi a wannan wato aljanna wa hurun ain da kuma yan mata waɗanda suke urban akrama masu shekaru guda yan tara da biyan shekara su goma sha hudu sannan tsawon su guda sannan wasu malamai ma suke cewa bakar mace ta aljanna ta fi wadda take farin ma kyau ana gardandami cewa wannan ta yi kyau wannan ta yi kyau duka wannan Allah ya tanada su ne ga 'yan aljanna Allah ya ce ka amsalin lu'ulu'il maknun ka ce wato diamond ne ko lu'ulu'i ne wanda aka kwarinye shi aka bare shi jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abin da suka zamanto suna aikatawa ne la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima a cikin aljanna ba ka jin yashashen zance wala wato kalma irin ta sabo illa filan salaman salama sai faɗar aminci aminci wanda kuma